بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa ma'adidi wannan rana ta Alhamis 23 ga watan Zulqa'ida ga watan Zulhijja shekara ta 1446 wanda ya da 19 ga watan Jun 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin kitabut tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab muna nan mun takarkare babi na babu man adal ulama wal umara fi tahrim ma halal Allah aw tahlil ma haram Allah fa qad takhadhum arbaban mun fami shimfida a babi da malai ya kulla mana akan wato qaulin Allah ta'ala alam tara alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik insha Allah zamu zamu shiga babi kai tsaye malai ce babu qaulihi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa qawlihi wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa qawlihi wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa qawlihi afa hukma al-jahiliyyati yabghun وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ما لا يقول بابي يتي فدم الله تعالى ألم ترى بكغا إلى الذين يزعمون زواج والدسكيرية تيوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك تيوا سي إيمان أبدا أكسوكر مكة وما أنزل من قبلك يقوم أبن أقا سوكر قبالنك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت سيغا شسنا سنسكيه كنت زوا بداغوت وقد أمروا أن يكفروا به الحالي أن أمر جنس كافر جمع داغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سيدي الشيطان ينا سني ويكوتر دسو يقتر دسو أتى مني سنتي وقوله لفرق الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض idan aka ce musu kar ku yi banna a ban ƙasa qalu sai inna ma nahnu muslihun mu din ai masu gyara ne wa qawli da fadin sa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku bata duniya cikin doran ƙasa da banna na shirka bayan an gyara ta wa qawlihi da fadin sa afa hukm al jahiliyyati yabghun yanzu hukunci na jahiliya suke nema suke bid'a wa ana billahi bin umar hadisi daga abdullahi ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يؤمن أحدكم إيمان أنكم بذيك كبا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حارسي سنزوتي ينشي يابي أبن نزول شي الله ولا تعالى ما لا يقول لمن wannan babi cikamakin cikamakin babin da ya gabata ne babin da ya gabata yana bayani ne akan duk wanda ya yi ma malamai ko shugabanni da'a a cikin abin da ya sa'a Allah ta'ala yanzu ya dauke waɗannan mutane a wajen ababen bauta da ba Allah ba ya dauke su kinnai ga ubangiji to sai gashi a wannan babi shi kuma malam zai wato yi mana bayani akan wajibcin komawa zuwa ga kitabu da sunna da shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutakar mutum ya ce zai kai doka zuwa ga wadan Allah ta'ala da sunan hukunci ko da ko da constitution ne ko kuma da abin da ya kama da wannan da ake jama'a suka aga a karan kansu to shi ma wannan diya daga cikin mazahiri mazahir shirk yana daga cikin alamomi da ke da alaka da shirka saboda haka malai ya kulla mana wannan babi saboda da shi da wanda ya zo gabanin sa ya ya tabbatar mana da wannan abin da ke sananne a shari'a na wajibcin yi ma manzon Allah da'a yi ma Allah da manzon shi da'a da'a na bai daya da kuma a sallama wa hukuncin da Allah ta'ala da manzon suka yi sannan kuma in an tashi za a yi hukunci za a kai ba hukuncin hukunci zuwa ga Allah da manzon shi a cikin abin da musamman ma aka yi sabani ko da ba ba yi sabani ba dama za a rayu ne gwargwado yadda Allah ta'ala ya kawo doka gwargwado yadda manzo Allah ya ce Allah ta'ala ya ce ga doka amma ba idan kuma muka yi sabani ana iya samun wasu wurare mai sabani to anan ne ma to koma zuwa ga manzo Allah yake ma da tsananin gaske kware da gaske in aka yi sabani ba cewa za a yi kowa zai zaba abin abin da yake so ya zaba ba yayi didi a Allah ta'ala bai gaya mana wannan ba abin Allah ta'ala ya gaya mana shine in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi sabani kan wani abu ko ma me shi to ku koma zuwa ga Allah da manzon shi akwai mafita a wannan sadaka mu ko a addinance ko a zamantakewa ko a siyasance ko a alaƙar mu tsakaninmu da juna duk abin da ya same mu abin da ake bukata shine mu koma mu kai hukunci zuwa ga Allah da manzansa saboda haka addinin musulunci ya shiga duk kowane abu na rayuwa ba kamar yadda wasu ke tsammani ba addinin musulunci ya takaitu ne kawai a wato wani abin da zamu yi na sallah azumi zakka haji da sauransu da sauransu wannan addinin musulunci bai takaitu akan waɗannan abubuwa ba dai ana kira da ibadat ba a addinin musulunci ya shiga duk komai namu na rayuwa da baccinmu da farkenmu da tafiyanmu da zamanmu da motsinmu da rashin motsinmu duk addinin musulunci ya ta cewa a ciki saboda haka wannan ya shafi dukkan wato janibi na wato ibadodinmu da al'adunmu da zamantakewanmu da kuma tsari da za mu yi mulki a kan shi shi kanshi wani tsari za mu yi mulki a kan shi addinin musulunci yana da wani abu ta cewa a kai ma'amaloli da muke yi na kullatayya na cinikayya ko kuma na auratayya duk wannan wajibi ne a wato a sallama ma hukuncin Allah tare da hukuncin manzansa kuma cewa za a je hukuncin wani Allah tare da manzansa to wannan ana son a je a kai hukunci wajen dagutu ne wannan idan wato sharadai suka cika mutum zai iya fita daga musulunci a haka to kaga wannan shi zai bayi dole mu tashi mu yi bayani a aka zo irin wannan gaba a dole a tashi a yi bayani saboda in da yawa ana samun kharab ana samun wato cikurkuda abubuwa mu kun ga yayin da muka rayu yanzu kusan 'yan shekaru shekaru ɗari ma baya kusan duk musulmai sun tashi ne a wani yanayi wanda yake a abubuwa sun riga sun cin kuɗi ba shi wasu ɗaba gaji da musulunci kuma gashi kishin addinin musulunci wani ɗagutu ne ɗagutu kuma wannan kaga shaiɗan ke da wannan shaiɗan kuma ka kafirci ke nan to saboda haka malamai a dubawa ake yi a je a ga yaya maza Allah ya ma'amalanci wato ire-iren wannan yanayi in an tsinci kai kai tsaye mutum ya fita musulunci ko ya fita musulunci ba wannan shi yasa wato yake da kyau mutum ya tsaya ya karatu yana da wannan ayoyi aka daga karantawa a shekarun ba kamar da muka sha faɗa mu a wannan ƙasa aka daga kafuta mutane cewa sun je constitution sun yi amfani da sanatoci da sauransu da yan majalisu wannan amma idan aka bi irin wannan babu mutum ya tsaya ya fahimci inda asalin bayanan suke sai ga ina ne malamai suke cewa akwai kafirci a ciki ina ne ko babu kafirci inda akwai kafirci shi kenan ka ka kauce masa in kuma kaga bayan ilimi ya zo maka ka je ka fara cin kafirci dan kanto kaga yanzu wannan tishi je kai kanshi kafirci da ganga saboda haka dai wannan babi da malai ya kulla mana abin da yake nufi shine wato wannan yana hukunta cewa a haramcin kai hukunci zuwa ga wani Allah tare da manzansa ko mu je mu kirkiro wasu kirkirkire da sunan doka ko da sunan wasu kullatayya ko da sunan wani wani tsari na mulki ko zamantakewa kaka ba tsarin gurguzu ko tsarin demokradiyya wadda wasu tsare-tsare da suka ci karo da tsarin Allah ta'ala da manzansa kaga akwai a rasamaliya ɗan capitalism akwai a shiyu'iyya ɗan communism da sauransu da sauransu akwai demokuraɗiyya nan da sauransu da muka shafa da wannan duk tsare-tsare ne wanda ba su yi daidai da addinin musulunci ba kuma yayin da muke magana mu tsarkake bakin mu kwarai da gaske kar mu daga yawan saken baki muna cewa waɗannan wannan tsari tsari yayi wannan tsari shi ya fi cancanta mutum sai ya zama ko da bai fita musulunci ba ma imanin ya ɗan yi wani abu ya ɗan jijjiga saboda haka wannan wannan abubuwa yana suna da yana da kyau kwarai da gaske wato a tsaya a fahimce shi sosan gaske duk wanda aka tashi za a yi hukunci ya je kai hukunci zuwa ga wannan Allah ta'ala to yanzu abin da yayi yayi ma ubangiji shirka a hukunci yana ga suna faɗa cewa shirka a cikin al-hakimiyya galibi za ka ga yan yan masalan ikhwan suna damuwa da tauhidul hakimiyya to tauhidul hakimiyya dai ba wata tauhidi ba wani tauhidi ne wanda yake ya ya wato tsaraita daga asalin tauhidul uluhiyya ba ko rububiyya idan kana da tauhidul hakimiyya shine wato ka kadaita cewa ubangiji kadai shi ne zai baka hukunci kuma da hukuncin ubangiji zaka yi aiki kai to wannan kaga ya shiga tauhidul uluhiyya in kuma kace ubangiji shi ne ba da hukuncin a matsayin aikin sa to ya zama tauhidul rububiyya kuma saboda ka ba bukatar ma sai an kawo wani sabon tauhidi sunan tauhidul hakimiyya kamar yadda su sai da sauransu tasawul manna suka ta kawowa a masar a wasu lokuta ‘yan uwa musulmai ma a nan Najeriya suka ta wato nanatawa. a saboda haka nan wajibi ne mutum ya kai hukunci zuwa ga wurin Allah ta'ala kuma in ya sake ya je ya kai hukunci zuwa ga wani Allah ya kai hukunci zuwa ga Allah shi daya in ya kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala to yanzu ya yi kai hukunci zuwa ga dagutu kowane ne shi kuwa kowane ne shi wannan hukuncin da ya je da shi da ya kai shi hukunci zuwa ga wani dagutu yanzu a zo a duba ne a gani wannan shirk wannan hukunci da kai wa dagutun kafirci ne karami ko kafirci ne babba in ya zama kafirci karami ya zama kufru i'tiqadi shine in ya zama ya abin ya zaune a zuciya yana ganin ma wannan ya mabda Allah ko dai dake da Allah in kuma ya zama kafirci ne na aiki kawai shine yayin da yake yana ganin kawai sabon Allah yake ko kuma sau zalunci yana neman da abu galibi masu demokradiyya wasu abubuwa za ka sa neman kuɗi da abubuwan su kuɗi yasa suka shiga harkar ma wani abu to haka wannan zalunci ne ake yi da sauransu ma yana kirshe kufur a amali a Allah ta'ala sai malam sai kamar ka mana aya da yake cewa alam tara ba ka gani ilal ladina yasrumuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa ga wasu wanda suke riya cewa sun imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qabli da abin da aka saukar gabaninka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut Allah ta'ala sai ya faɗi wai me yasa suke suka zama da'awan da'awan imanin nasu da'awa ce ta ƙarya shine yayin da aka ce su je wurin Allah ta'ala ya musu hukunci da manzansa sai suka ce za su koma wajen tagutu to kaga yanzu imanin su da manzo Allah ya imani ta ƙarya ke wa kana umiru an yakfuru bi alhaji an umarce su kafirce ma dagutu wa yanzu shaytanu an yudillahu dalalan ba'ida wannan aya tana nuni zuwa ga cewa wato a wato duk dokoki ana kai ma'ana ta'ala ne da manzo shi daya nan da yace alam tara ila allazina yaz'umuna ba baka ga wadanda suke riya wannan azzam yana nuna wato wani abu da ake riyawa amma a hakika ne ƙarya ne wannan azzam ala ala babiha azzamu ala babihi wannan riya wanda ake magana yana kan babinsa cewa wannan imani da suke magana da wasu na imani to abin da ke kareta shi shine kasance wasu sun kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala kai hukunci da suka zuwa ga wani Allah ta'ala to ne ya kareta da wasu da imani da manzala da suka yi wannan shine abin da yasa Allah ta'ala ya fara kawo dajiyarsa na farko da cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka Allah ta'ala ya ce suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablik da abinda aka sakar gabaninka sai fa dalilin da yasa suka zama kafirai din yace yuriduna an yatahakamu ila tagut suna nufin ne wato su kai hukunci zuwa ga wurin tagutu nan sai kawo lafazin al-irada al-irada wato suna nufi wato dan ka fahimci aikin nasu ya ya shiga cikin zuciya ya zaune da abin da aka ce an nufa ce shi kaga daga ga aka yi ba wani abu ne aka yi wato da da kuskure ba a maganar sa da cewa yuriduna wannan yana nuni zuwa ga cewa to sun kafuta da irada alqalbiyarsu nufata da suka yi a zuciya cewa za su kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala zuwa ga dabutu to wani shi kafirta su shi kai wannan aikin mutlaqin sa yana iya zama zunubi amma kasancewa abin ya shiga cikin zuciyarsu ya zaune to ya zama akwai al-irada alqalbiyya kenan ya zama yuriduna wato suna nufi a cikin zuciyarsu wannan kuma kaidi ne muhimmi kwarai da gaske ga wanda yayi wani aiki wanda zaka ganshi aikin aikin irin na kafirai in kana son ka ce ya zama kafiri dole ka tabbatar cewa wannan irada akwai ta wannan yana da kyau kwarai da gaske saboda za ga yanzu ana ta kafa mutane babu gaira babu dalili a ce yanzu kamar da nake ta faɗa muku cewa wannan matashi za ku ranka shi haka a cikin facebook da youtube yana ta yawo yana kafa mutane duk wanda ya shiga wato siyasa ko takara ko ya kaza duk ya kafa duk munan rajaddu ne a wajensa saboda kun ba kana aikin gwamnati ko ka yarda da siyasa ko ka shiga siyasa to wannan kaga rashin sanin addinin musulunci da kuma rashin sanin Qur'ani dan kaga cewa akan yuri juna suna da irada a zuciyarsu irada al-qalbi wato sun nufata da ma can a cikin zuciyarsu akwai san su kafirce ma Allah ta'ala ba wai a cikin zuciyarsu sun sa abin daidai ne dokan dokan Allah ita ce daidai amma sun yi dan zalunci kaga wazo wannan daban kaga wannan wannan su sun nufaci dagutu ba amma shi ta wannan ayan tana magana cewa yuriyuna ayyata hakam ila tawut suna nufata a cikin zuciyarsu dama ya riga zaune cewa suna son su je su kai hukunci zuwa ga dagutu ne sabanin su je su kai hukunci zuwa ga Allah ta'ala da manzon shi daya wannan babu din muhimmi ne akan wannan kawai manyan malamai sun ta magana wajen wata za a bambance wanda ya hukunci da ba da hukuncin Allah ta'ala ba shi ya zama kafiri akwai musamman dai a yanzu tun da wannan babu yana alaka da wato hukunci ne da doka alqanun galibin mu da alqawanin wad'iyya wato Muhammad Lord ake yi to galibi yanzu magana mu akan wannan abubuwa zamu yi zamu tattauna insha Allah ta'ala akwai babban malami Muhammad ibn Ibrahim Alu Sheikh daga cikin jikokin wannan malami Muhammad Abdul Wahab ya da littafi da yayi ya rubuta ya kira shi suna Tahkimul Qawaid Wad'iyya karamin littafi ne amma kuma kwarai da gaske wato kusan duk wasu abubuwa ya taro a wurin risala ce latifa sosai amma kuma jami'a ta taro abubuwa da yawa sai ya faɗi wasu a, abubuwa guda biyar wanda da shi ne wannan irada alƙalbiya ta tabbata mutum ya fita musulunci a, zan kawo saboda a, kar a je a rika jin mutane da yawa suna kafuta mutane saboda kawai mutum ya shiga gwamnati ko saboda mutum ya aiki da dokan ƙasa ka ce ya fita musulunci akwai abubuwa akwai da ake rarrabewa na malamai wannan al'irada din sai dalilin farko da ya kawo dalilin farko da ya kawo wasu daga cikin sashi abin da ya kawo domin ambaci wasu a wani fasara wannan aya wallam ya kuma azal lahu ulai kawul kafir mun fada amma da zamu kara fada tun da mallaka ya kara dawo da mu wannan babi a farko abin da ya fada shine yake cewa duk wanda ya nufaci wato a cikin zuciyarsa ya kai hukunci ga dagutu yana ganin wannan hukuncin da ya kai wato wannan ta fi ta ubangiji ta kanta yana ganin cancantan wato hukuncin wani Allah tare da manzansa akan hukuncin Allah ta'ala wannan ya fitan ya fula ubangiji cancanta to yanzu wannan ya kafirta yanzu ne ya zama kafiri daga lokacin da ka zo aka zo misali aka ce ga dokan Allah ga dokan wani sai ka ce kyale mai dokan Allah nan wannan dokan wacce ta fi adalci ta fi kyau haka kana ganta ita ita wannan ita ce a haƙu ta fi cancanta ba yanzu mutum ya fahimci yanci wannan ko shakka ba malamai ba ka tantama akan wannan matsala ta ijma'i duk Qur'ani da sunna da maganganun magabata suna kawo wato suna da sun an yi ijma'i akan wannan kuma qur'ani da sunna suna wato goyon bayan wannan magana cewa duk wanda ya zo da wata doka da sa dokan Allah ta'ala ya ce dokan sa ta Allah ta'ala na wani na dan adam kowa waye shi ita ce a haku akan dokan Allah to ya zama kafiri ya zama kafiri a malam sai ke cewa daga nan kuma har misali wanda ya kawo akan wanda ya fara kawo dokan shi asali in ka gama fara kawo shi wanda ya fara kawo dokan ya ga kawai da ya zo kashe Qur'ani da Sunna ta ce doka da bata bai masa ba bai maka ba meye matsala yace bari kawo maka abin da yafi wannan to kaga shi shine ma yake bai kawo doka ke da al-musharri shine mai canzawa ba to wannan yafi kowa na madagu su ma shi shi a cin daguta shine babba dan shi ya kawo dokan yace wannan dokan ce a ce wannan dokan dokan yanke hannu ko ko jefe mazinaci yace a'a da Allah mu dale wannan bari kawo maka abin da yafi wannan alheri sai ya je ya kawo ya ce ya kawo yake a kawai a je a mishi kaza a mishi kaza ko a kuya tashi a kashi gidan prison ai waye ai waye ai waye sauransu ko kuma a kawai ai dun an je dan zira ne a kyale su kawai a kawar shi ce ko wani abu makamacin wani a kyale yanci ne jin daɗi ne liberalism ne liberal life ne ko wani abu ya faɗa wannan magana ya kuma kawo dokan ya ya sa mutane in shi mai mulki ne to ne ya zama kafiri wanda ya zama kafiri shi kuma shine babban dagu ya zama al-musharrir ya zama shi ke canza dokan sannan kuma ya zama abin da ya kawo din kusan ya musanta dokan Allah ta'ala ne da manzon shi wannan ka haka mun misali mu a wannan ƙasa wannan wannan dokan wane ne zai shiga wannan a wannan ƙasa kai tsaye wanda suka fara kawo dokan misali su tun turan mulkin mallaka suka zo su za su fara shiga wannan kafircin na haƙiya din ce wannan shine haqqu min hukmi Allah ta'ala su za su fara shiga saboda mu ba ba mu san ba mu san hawa mu san sauka ba suka canja mana dokokin mu suka kawo dokokin su suka ce da Allah ku yana wannan wannan ba zai na ku rayuwa da shi ba ku ce rayuwa da wannan ba ka saka mana ba ka to kaga wannan su zai fi cancanta su zama su zama wato a kafirai dan tsa saboda su suna da suka kawo wannan dokar suna ganin cewa wannan shi ya fi adalci ya fi zama ya fi cancanta ga ga halittu baki daya kaga wannan shi da farko wannan kaga shi muka ce mutum shi al-musharri ne shi ya kawo dokan ma shi sun da shi ya fara kawo ba sai annabi ma ne sai ce haka kuma wanda ya zo ya ce shi ba shi fara kawowa ba shi da kan ba shi kawo ba ba shi je ya yi dakon tunanin ba kawai ba shi je kawo amma shi dakon ta kawai je ya dauka ya ga wani ne kawai ya kawo dokan ya ga kawai dokan fasta hasanaha ya ce kai wannan dokan ta mushi kyau sai aka ce to amma ga dokan Allah ya ce a kai wancan ta fita Allah kyau ai wannan an fahimta bambanci tsakanin wancan na farko da na biyu shi na farko shi ya kawo dokan ya kirkiro kawai da aka zo aka ce ga duk Allah ya ce a da Allah bari in kawo muku wata da kanshi ya je tunani shi huwa abu uzri alfikra shine wato babban wanda ya kawo dokar a haka to amma shi wannan na biyu shi da ya da ya samu wasu sun kawo dokar ne kamar yanzu sai aka samu turawa sun kawo mu a wannan kasa wani ya samu turawa sun kawo dokar amma da ya tashi yake cewa eh ni dai gaskiya ina ganin kamar dokokin turawa nan sun sun fi kyau ba kaga ba shi ya kawo ba amma dai ya ce dokokin turawa sun suka fi kyau yanzu kaga wannan shi ma shi ma ya kafuta shi ma yanzu ya kafirta zama kafiri sosai wannan a wajen malamai shi ma babu wani tantama akan kafircinsa saboda shi yanzu cewa yake yi dokan da wasu suka kawo masa ya same su su fi zama aidil sun fi cancanta akan dokoki dokan ubangiji wannan shi ma kafirci ma Allah ta'ala da manzon shi wannan kaga shine na biyu sai na uku shine wato mutum ya ya ce da dokan Allah da dokan wani wani wanda yake dagutu to ba zai zai ce shi wacce ya fi dokan Allah ba amma daidai wa daidai ce kowane aka yi an daidai in ka ga dama kai hukunci da wancan in ka ga dama kai hukunci da wannan daidai kuke kuma ma dai wannan kuna yi ma insaniya wato kuna yi ma ƴan adam ko hidima ne kuma duka za a ji daɗi wa musulunci ya ce ga dokansa babu riba shi kuma ya ce ga dokansa akwai su ce akwai riba sai ka ce da wanda ya ce ya ci riba da wanda bai ci riba ba duk ɗaya suke da shi wanda ya kafarta kaga wannan shi ya daidaita kenan dan dole ka sai da cewa musulunci shi a sama wannan shi ma yanzu ya kafirta in ji malamai a a sai na na hudu yake cewa sai wanda kuma wato sai ya ga cewa shi bai ce ya bi na Allah ba ya yarda cewa yanzu dukan Allah ita ce ta bi amma shi yanzu yana ganin halaccin halal ne shi ma a babu sai dau dokan da ba ta dokan Allah ta'ala kuma ya aikin shi kaga muka ce na farko shi ya kawo doka na biyu ce ya fi kyau na uku ya ce daidai wa daidai suke sai ce a shi bai ce daidai wa daidai suke ba na Allah ya fi kyau amma yana ganin halaccin a yi doka wanda ba dokan Allah din ba kaga aljawaz ba shi ya faɗa shi ma ya kafirta saboda ya daidaita yana ganin halaccin za wani wani abu zai iya zama ya daidai da ba shi ba za ka cewa ba za su imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainakum sai sun mai da kai ka zama wato kai ne mai alƙalanci tsakanin su sun bala ji fi anfusihim harajan mimma qadaita sai kuma ba za su wani kaikayi a cikin zuciya ba dan haka ka ce wai wancan ga na manzo Allah amma kuma za ka iya zuwa kai kai na wani mutumi to shi wa da kafirci ne kun ga da hudu na biyar shine ya fi ya fi kowanne tsanani shine wanda zai ce shi wato shi hukunci da dokan da dokan dagutu kawai shi kawai shi ya buga banye amfani da wurin Allah ta'ala shi yana ganin kawai wa dokan Allah ta'ala shi kaskanci zai kawo masa shi kuma tsaban shi abin shi ne mai girma da girman kai kawai yaki yace shi ba zai ansa ba kaga wannan yaki an sanya mukabaratan wa inadan wa ibaan to wannan shi aka fice shi kafircin shi babba ne ba shi shi yana tare da manyan kafirai ne irin su iblis irin su fir'auna irin su hamana da sauransu irin su abu lahabi su suna tare da irin waɗannan saboda su ai gaskiyan ya zo ne wa jahalu biha wa saqarta anfusuhum zulma wa ulwa an kawo musu amma sun tabbatar gaskiya ne amma sun ce ba za mu yi ba to wannan shi za a kawo shi dokan musulunci dokan musulunci ne to ba za mu yi ba ya faɗa wannan maganar ya ce shi ba zai yi ba me yasa ce saboda ni isasshe ne ni ba zan karɓa ba ne kawai wannan dokan ba ta mun ba to yanzu wannan shi a cikin kafircin ma kafirci inna iblis ya ɗauka shi ne aka ce a ba wa sakbara ya ƙi sannan ya yi girman kai kuma sadaka wannan shi ya riga ta cewa dokan Allah ta'ala ita ce daidai amma kawai ɗaba girman kai ce shi ba isa wani wani musulunci ko manzo Allah ya zaina na kusa shi ba wanda da yawa an fi samu wajen zindikai sosai haka wanda suke da bin da wato munafunci sosai kaga wadannan su ne ma'anonin irada guda biyar to da yayin da ka zo ka zaka dan Najeriya ku ungoro kana da bukatan waɗannan abubuwa guda biyar ka tabbatar in kace sun kafirta saboda kawai suna kai hukunci zuwa ga constitution to suna da kai dokoki suna kai hukunci zuwa constitution shi ya fara kawowa da kace ya kafirta wannan dokan shi ya kawo ta ya rubuta ce gashi na kubar dokan Allah ko wai wannan dokar kaga yanzu ya kawo ta in shi ya kawo har kawo wanda zai zama al-musharri in kuma ya zo ce a shi ba al-musharri bane amma din ya da na kasa constitution din sai naga constitution din ya ma fa na Qur'anin kyau kaga wanda ya kawo ta a shi sai ce a bai fi na Qur'ani kyau ba amma daidai shi da na Qur'ani constitution din shi ma wanda ya kawo ta sai ce a na Qur'ani ya fi adalci ya fi kyau amma yana ganin halaccin aiki da constitution din can halal ne shi halal aka ce kai bayani a yace ba magana an zalunce mu ko an fi mu karfi shine halal a shi halal ne ko ba wani hali kace kawai halal ne kai amfani da constitution wanda yake shi Qur'ani kaga shi wanda ya kafirta sai kuma na biyar shine wanda kuma kawai yace shi da kuma musulunci ne ba zai fita tsaba girman kai da wata kiyayya da juna da kiyayya da yace shi ya kiya shi ma wanda ya kafirta a to duka waɗannan abubuwa kaga abin da ke hada su shine al-irada al-qalbiyya as-sadiqa zuciyansu ya riga ya binne ya zaune cewa suna son su kai dokar zuwa ga wurin dagutu ne amma kaga wanda ya sani ya malamai suna bambancewa tsakanin wanda ya hukunci da dagutu da wanda shi mai hukunci da dagutu ne ko ya ta kashe yana hukunci da dagutu a matsayin iftiraran ko ko mukrahan ana iya samun mutum ya zama tilasta masa aka yi dan tilas aka ce zai yi hukunci da hukunci da ba hukunci Allah ta'ala ba kamar da yawa mu kasashen mu yanzu a wannan yanayi kowa na tsoron me zai je ya dawo ka abu da samu kasan shi wato wannan wasu makirce makirce in ya ce zai yi doka mutunci baki daya wasu abubuwa da ake samu da sauransu duk zaman lafiya da yaƙi a ce kaza a ce kaza a ce kaza aka faɗa mana a wannan madama yana cewa ba ina ba uzuri bane dan wannan ba uzuri bane kawai ka yadda da da da kaskanci ka dauki wato su kuma ka ba su girma amma in aka yi wannan ka koya ji akwai dan wata mafita dan in ka ce mutum ya kafu da to kafirci kafirci ko fal amali ne amma zanibi ne kaga wani zanibi daban haka zalika wanda aka matsa mutum aka ce shi dole kamar mu yanzu me muka sani ya muka iya in za ka je ka kai defending duk wani motion ka kawo sai ka kawo constitution ba za ka je za ka kawo wani abu a ce za ka je yan majalisa ka yi a sakar rijin me first rijin sakar rijin sakar rijin ba za ka ba zai yi ka dinga kulle wasu dokoki kana kawo isa shahi da qur'ani ko sunna ba ba zai yi ba sai ka ce a dokan kasa ya ba mu dama mi kaza kaga wannan kai kana yi ne mukra ba yana ka iya dole aka maka ko kuma al-iqtirar ka tsira su ne dole dole sai ka yi amfani da shi a saboda yanayin yanda ka tsinci kanka in ba haka ba sauran wasu haikoka duka zai zama ya cutarta to wannan wanda ya haka yana da yana da uzuri mutakar lokacin da yake wannan yaki a zuciyarsa muka ce yana da uzuri saboda haka yayin da mutum ya tsinci kanshi a majalisa yana aiki su ce kawo dokokin ya kasance yana irin ina yin wasu abubuwa ne ire-iren waɗannan abubuwan amma ya kya zuciya babu yadda zai yi amma wasu abubuwa na musulmi zai tozarta in bai in ba a je ba ya je saboda kiyaye musulunci wasu daga wasu daga cikin masalahoyinsa to ko da shi ya fara kawo wasu 'yan dokoki to amma shi ba shi dokar da ya kawo gyara ne ke kawo ba shi ya fara kawo asali alwushar rai ba to baka cewa zama kafiri baka cewa zama kafiri wannan wataƙila ko dai ka ce ya yi itiraran ko ya yi mukrahan amma dai baka cewa ya kawo abin nan an kuma yanci bambanci ne kisa in kawo ana iya cewa za a yi makon su shi a amendment ba ana suna faɗa ba to aka ga muka menda muka ce duk wanda ya zama shi ya fara kirkirowa ya zama kafiri to amma kaga wani amendment da ake magana wasu wani gyara yake da kuskure ba ma asalin shi shi kundin amma asalin kundin aida ma yana da sannan kuma ba cewa ke zai kawo doka zai kawo doka ya kauce da na Allah ta'ala ba shi ya lokacin da yake yana kudurta cewa wataƙila dokan Allah ita ce daidai ko dai yayi ne da uzuri ko bai ba da uzuri in yayi ba uzuri shine yayi da zalunci to in ya je yayi da zalunci kaga wanzu da sauran imaninsa Allah ya sa an gane a saboda haka duk wani wanda wato ya je ya rungumi hukunci da Muhammad Law da ake faɗa hukunci da muka kirkiro na constitution ko kuma na dokan ƙasa idan ya zama wasu mutane da suka kawo to idan a cikin abin da suka kawo nan alƙanun almadani ne ake kiransa akwai civil law a cikin dokokin ba kamar dokokin cewa dokokin abubuwa na sarrafa sarki da waye da za su kawo ko dokokin kabu dama a titi ko dokokin cewa in za a yi wani abu a yi layi saboda a raba yadda ya kamata wannan dokoki ba a cewa an ka kawo wannan wato dokoki ne na maslaha wannan shi dokaci wannan musulunci yana goyon baya waɗannan abubuwa mutukar wato mutum ya kawo irin wannan doka ya ce bari ya kawo dokan cewa zai hana wani zalunci ya je majalisa amma ya kawo doka hana zalunci wannan shi kashi ya dace da musulunci ko ya kawo wani doka yake cewa daga yanzu duk aka kama kaza da kaza tunda su ba su yarda a kasan ba za ta yarda a imani a ce duk wanda aka kama shi yana kidnapin a mushi dokan musulunci ba misali to sai ka kawo wani doka mai dan tsauri amma dai da kai musulunci ba saboda ba da gwar da babu gwar babu dadi to wani kaga wannan ba za ka ce masa yayi yayi kafirci ba za ku ga ta dan ta wannan saboda akwai fa matsala ne da kita suwa kasan nan za ku ga amfanin wannan bayan da muke nan kamar insha Allah saboda akwai matasa yanzu suna nan babu abinda suke abinda suke yi ci kafa ta mutane saboda waɗannan abubuwa in ba za a yi bayani ba to abubuwa za su lalace haka zalika alqawanil madaniya shine civil law da ake kawowa a kawo su dokoki na ƙasa kawai wanda bai dace da bai cika da musulunci ba wannan babu laifi mutakar ya dace da abubuwa guda biyar idan aka yi saboda kiyaye muku addinan ku ne babu laifi in aka gidan a kiyaye muku rayukan ku ne babu laifi in a gidan a kiyaye muku dukiyoyin ku ne babu laifi in a gidan a kiyaye muku wato hankulan ku ne babu laifi in a gidan a kiyaye muku mutuncin ku ne babu laifi in kuma sun sa waɗannan abubuwan to ka sa a musulunci kaga sun zama magmumai kenan sun zama abin zargi idan aka samu doka ta ƙasa ta sa amma ɗaya daga cikin dokokin musulunci dokan Allah ta'ala to yanzu ya rami mu'amala da shi wannan wanda ya kawo dokan ko wanda ya ɗauki dokan ya sa a jikinsa ta yaya za mu yi magani mishi hukunci bayan mun kawo waɗannan abubuwa guda biyar shi ne za mu duba magani lokacin da ya je yake ya ɗauki wannan doka ɗin ya ɗauka ne da zalunci da son zuciya kamar yadda wannan shine abin da aka sani a wurin azalimai shugabanni da dama irin su Hajjaj ibn Yusuf a baya Hajjaj ibn Yusuf abubuwan da yake amma da kwamsunci yake ba ya kama mutum kawai da mishi lafiya kashe da kwamsunci yau nan ana da kwamsunci bane ba yayi jinkirin sallah kawai da gangan in ce ko ba za a yi sallan ba ba wanda isa shiga gaba ya sallan da kwamsunci ne wani ba da kwamsunci bane ba haka duk a baya in ka ce wai dan mutum ya shiga demokradiya kawai ya shiga ya fita musulunci to duk a baya akwai wanda su kuma sun yi dokan ba dokan musulunci ba kuma ba a ce sun fita musulunci ba kamar hajjaji da wanin sa a saboda haka duk wanda ya ce ya zama ya dauki wani doka da ba dokan Allah ta'ala ba ya burke ta da zalunci ko kuma a ya je saboda tsaban shi dan rashawa ne da banna shi maballaci ne dan karɓar rashawa ne kamar irin wannan masu masu masu hatsarin titi za ka sun sun shahara daga cikin illan sana'a wannan sana'a nasu wannan sana'a ta shine karbar shawa in zaka wuce in kana bukatar ka daga maka kafa kawai wato wato ka dan bayar in kuma ka bayar ba za a su maka shari ke zuwa nan su duk an shi doka ne ba da kuma musulunci wasu ba ai da gutu suke me suke ba da gutu suka yi ba ai da gutun ce to amma yanzu wannan sun fita musulunci a malamai suka ce a wannan ba su fita ba wannan mun kawo magana na lahiq ibn ibn humayd as-sadusi abu mizlas da shi da waninsa cewa duk wani musulmi wanda ya san cewa wannan zunubin da yake zunubi ne amma kuma je aikata haka nan da gangan to yanzu wannan abin da yayi kufrun ne amali ba kufrun i'tiqadi ba in kaga su ba su karbar rashawa sun san wannan ba ba jide suke ba in yaji a ransa mai karbar rashawa a titi yaji a ransa cewa shi wannan abin da yake karba halal ne ma ba isa ba a cin haramu ba shi ma ya kafirta ya halaka abin da ke haramu amma mutum ko da yana yin abin ya shiga lokacin da yake ya san cewa haramun me yasa kake yi eh ni kawai dai kawai dai shi ne yana yi zalunci kake kenan kake yi eh to to zalunci yake kenan ya zama azali ba iya da amsalincin sa so da kai zaka samu wani ya ya dake dokar kasa kawai haka ne je daga babban karawa yayi zaluncin sa yanzu sunan shi azali ba ka kira shi kace mushi ya zama kafiri sai dai idan ya halatta halattawa shi ke mai shi shi kafiri a amma idan misali mukaddara shi karɓar rashawa ko zalincin ko kuma wasu wani hukunci wato wani alƙali ya yi rashawa ya yi ɓanna ya yi fasadi wajen hukunci idan ya zama ya halatta shi ya mai da shi wato ya zama kamar halin a wajensa to shi wannan kamar ce yanzu ya zama kufur itiqad kufur itiqad shine kufurci ne kafirci ne zaune a zuciya duk yaya in mutum ya wani aiki aiki na kafirci to sai an duba an gani a zuciyarsa mutukar wannan aikin dai ba yana nuna abin da ke cikin zuciyarsa bane akwai a tafiya kashin da aka yi za ka kawai yana nuni zuwa ga aikin zuciya ne kawai kamar aka ga kawai ya koma ya daina sallah yana yana durkusa ma gunki wanda baka bukatar sai an ce maka kafiri ne dan ai kaga wato labarin zuciya tambaye fuska to a tambaye aikin sa ma aikin sa ma ya ga ya kareta shi a haka zalika idan ya in aka samu mutum shi kuma ya samu wasu dokoki wani ba dokokin Allah ta'ala ba ya runguma ya runguma runguman da kusan zaka ce kamar ma yana faɗa da addini za a ce ai wannan wannan shugaban da kamar faɗa yake da addini me yasa kace yana faɗa da addini ba ka ganin duk dokokin musulunci ta biya ta sabon wato karana ta zunguro su kamar misali a mutum ya je haramta duk wasu sha'ai na addini wasu alawomin addini duk ya je lalata su kamar a ce bai ce babu sa hijabi babu barin gemu a kasansa kamar da za ku sani za ku ji in an kanta a tarihi za ku ji Mustafa Kamal Ataturk yayi wannan takadari ɗan ƙasan turkiya wani wanda yake da wato asali mai yahudawa don haka da ya zo shi kawai sai ya sami shi ne ya abulu shi kalife ɗin baki da 1920s ya je kawai ya ce kawai an nuna kalimancin daga lokacin ya je ya dinga canza abubuwa babu hijabi ba za a sa hijabi ba ba za a kira sallah ba in za a kira sallah ma sai dai a kira da yaren turkanci ya ce ya sa aka je daga rubutun a jami'ar tsamin iya ga addini a daina rubutun ajami da larabci don har rubutun turkawa da dama suke yi yace a koma yi da boko a koma yi da boko tsantsa haka zalika wasu lokacin mahukunta na yan kasar albania inda shi albani yake wanda har shirye wanda ya sa shakul albani babansa ya dauke su suka hijira suka dawo sham to idan aka samu mutum ya dauki dokoki irin wannan kawai ya rungumi ya runguma kawai aka ga alamar shi so yake kawai ko ta wasu hanyoyi ya je ya rushe addinin amma kuma ko da an same shi yana yin wasu yana ansa sunan musulunci kamar shi wanda Mustafa Kamal sunansa Mustafa sunansa har yanzu duk wasu in ana in ana nuna abubuwan Turkiya har wajeje da zaka gani na manya manya yadda zaka an sa abu in wani wuri ka an sa Sandauna ko su ta ba kwale ko wani abotan su to duk inda ka je in wuri da gwamnati zaka an yi wani wawan yacin gunkin sa shi shine uba na kasa uban Turkiya da ba shi sunan shi kenan ai Abu Turk ko Abu Turkiya ne ko yare da suke masa shi uban Turkiya shine wato uban Turkiya na yanzu saboda duk wannan wanda ya irin wannan ya ce sai da addini mutum shi mutum ya je ta dai aka rika bi ana zuwa gidanka ana ganin ana babbaka littafanka ba kawai shafa addini a ko babu inda littafin addini baka isa baka kawo tsaron addini a nan mu aka rika kokodawa duk bayi wannan wannan ba wai ina faɗa misali bane ina faɗa abin da aka yi da baya don haka dole suka dinga hijira to wanda ya irin wannan malamai suke cewa wannan kai tsaye da yawa wasu malamai suna kafin da irin wannan aikin ku gane wannan shi ba wai ya a shi kawai an fahimci shi lokacin musuluncin ne yake ne yake ɗaukar sanda yake ta zuzugo su masu addini kuma yana biye da hukunan su to wasu daga cikin malamai kamar su shi Muhammad ibn Ibrahim Alu Sheikh yake cewa to wanda yayi wannan to hakika yana yana faɗan abin da ke cikin zuciyarsa ne wanda ya irin wannan to da yanzu ya kafa da yadda ya irin wannan ko da ya da'awar imani ya ce shi mumuni ne to wannan ya zama kafiri ko da ko a lokacin yana jin cewa shi mumuni da a cikin walakin fi la shu'urihi a cikin zuciyarsa abin da ya zaune kafirci ba mai za ka ce wai in gurungun a dunkule da filla filla za ka hana addinin musulunci ba kida ka ce kana musulunci ba zai yiwu ba wasu daga cikin malamai kuma suka ce a sai dai idan ya yi istihlalinsa sai dai wato idan ya halatta to amma wannan shi kasa abin dubawa ne akwai abin da laifin da mutum ya yi wanda baka bukatan a ce maka wai sai ka tambaye shi ko a cikin zuciyarsa ka tarba shi misali kawai aka ga mutum yana yana kai Allah ta'ala da manzansa na kuwa yana zagin sa yana zagin Allah yana zagin manzon Allah wanda kana bukatan a ce sai halatta to me yasa bai san san manzon Allah ko yasa bai san Allah saboda kawai kin addini ba wani abu ba haka zalika wanda aka same shi shi aikin sa kenan kawai ya je akwai wani tamfil nan aka gaje da yin sallah kawai aka gashi kawai zuwa yake yana zuwa yana ɗari raka'a biyu a wajen kawai ce raka'a biyu aka sami shi yana sa bosis a wajen wannan aiki yayi kufrun ya amali zahir amma wanda ya yi imani zai yi wannan zai yi wannan ba zai yi ba da haka wannan shi kansa aiki wannan yana nuna kafircin sa a saboda haka duk yayin da mutum ya aikata wani aiki wanda a irin wannan ba zai yi a ce mutum ya aikata irin wannan ba face yana nuna kafircin sa a cikin zuciya wannan magana mafi inganci shi ne ya kafirta haka zalika wanda shi da yawa ba ne suke kafa a Turk din nan dan kusan babu abin da ya bari addinin musulunci shi duk wasu abubuwa da musulunci su yi daukar sanda ya rika yi haka ya rika jumlata wata tafsiri ya rika sa a rika koro a rika cire shi musulunci dai a lokacin ba zai iya share shi baki dai ba amma dai canza mushi ya canza addinin Qur'anin ma za ka gani wasu daga cikin ina tuna kanta wani hirar da ake yi da wasu daga cikin makarabansa yana cewa ka ga addinin musulunci mun mai da shi ya zama wani abu ne personal idan na ga dama wani lokaci in kanta Qur'ani in na ga dama wato kawai kaga abin ya zama wani wani sako sarka wato kawai in ya dan ji ya dan bukatar ɗebe kewa ne kawai kamar yadda zai kuna diskon sa yau yau yau yau yau Michael Jackson zai ji ba zai dan kunna to shi ma haka ya ga dama zai dan duba Qur'ani ne ga wani ake dan cewa na cikin zafin tarihin namu kaga wannan da zai shiga wannan zai zama musulmi abu zai ya zama musulmi a haka sai Allah Allah ya tsare ah amma mahallin abin da za a duba shine in ya kasance yana hukunci ba da hukuncin Allah ta'ala ba amma kuma sai aka same shi kuma yana kuma riko da addini a wani bangare akwai wasu abubuwa da yake da addinin musulunci yana sallah yana azumi yana zakka in ta kama idan wato in an ga wata zai fito ce to ya ku yan wannan kasa an ga wata a wannan gari kowa ya tashi da azumi zai faɗa amma kuma an samu kuma gashi ma a wasu hanyoyi a wasu abubuwa na addini irin su gemun nan irin su digina wandan nan irin sa hijabi irin mutum ya rika zuwa a gaban titi Allah ta'ala sallah ta kama shi ya sallah a wurin yace ba isa mushi a mushi a gare shi ba isa ba amma kuma duk da kai rayu musu imani duka a gefe to wannan shine malami asali ma suke sanawa ne kan kan kafirci shi wancan wanda muka ce dungudugun musuluncin ya share shi baki da sai dai kawai shi ne yake da asusun musuluncin za ku ko wasu daga cikin zuwa kasuwanci nan a wata yan labarin tsanayen da muke jin labari za ka san an ce akwai irin irin su za ka ba ruwan shi da addini ba ruwan shi kuma muhammad sunansa ba ma ruwansa kai ta shafa addini da irin wannan wani wannan wata magana ce daban malamai suna akwai tafsirin da ake bayarwa kusan kafirci cewa mutum ya zama kafiri ba karamin ba karamin abu bane ba to amma nan ba da muke magana wannan nabi shi yanzu abin da yake yana yin a sauran addinai yana yin wato sauran koyarwar addininsa yana yin sallah yana yin azumi yana kuma bada zakka in lokacin azumi yayi zai zama zo ya dinga raba abubuwa shi ya ma addinin zaɓi daidai ne amma aka samu wasu ɓangarori shi kuma kawai ya riƙa yin hukunci da san zuciyarsa to wannan shi ne a magana mafi inganci idan ya halatta abin da yake yi din ya zama kafiri in kuma bai halatta mutu ya zama musulmi mai samu a nan a daidai wannan gaba dole mu ɗan kawo misali in ba haka ba sai ta magana shi ya zama da kai da nake akwai misalin farko da zan fara kawowa akwai wannan mu kawo wannan misali misalin Muhammad ibn Salman dan kasar Saudiya nan wannan Yarima MBS a Muhammad ibn Salman akwai ƴan ikhwan da suke masa ilzami da wannan maganan maganan Muhammad ibn Ibrahim Al Sheikh suke masa ce masa ai Muhammad ibn ibn Ibrahim Al Sheikh suna yana cewa duk wanda ya rungumi wato wata doka wata ba dokan Allah ta'ala ba ya rika tabbatar da ita a cikin ƙasa amma shi ne mai mulki Muhammad ibn Ibrahim al-Shas kawai sai ya ce shi wannan a wajen ka gaskiya to ya nuface ya nuface wato karban hukuncin da gudu ya kuma nuface sa'a Allah ta'ala wanda ya zama kafiri suke masa ilzami cewa to gaga su ma kaga ɗan ikwan ba sa shiri da da da da da da yan Saudiya sosai ɗan ikwan su ne musulmi ba za hudun nan wannan ga sauran gwamnati suka ji za su ji me za su san me nake nufi to sai suke ilzamin cewa to ya zama kafiri kaga wanda kaga yana da zalunci ne wannan hukuncin da suka yi zalunci suka yi saboda in kuka ce za ku yi wannan du'a ba shi kuna ce kuna yaban Erdogan ba kuna suna yaban Erdogan sai Erdogan kuma shi ba tabuwa shi da khalifa a wajen su Erdogan shine shugaban kasar Turkiya nan ya yi wasu abubuwa kyakkyawa amma amma duk abin da za ka ga MBS yayi to Erdogan a cikin a jaje Turkiya an taka abin da ake a Saudi an shanye ba ma ta ina ma aba Saudiya da ake da malamai da ake addini ake waye a turkiya sai yanzu ne tun daga nace 80 ne suka dawo suka suka dawo musulunci ba amma kuma ko a yanzu duk abin da kasan ana yi na shirka da ba a yi a wurin kasa babu shi ko daya ko ko guda daya to ina mamaki kuma har yanzu ya doka in ya zo abubuwan da yake yi shi ai yana nuna cewa shi dan duniya ne tabbas in za ga mata shi tana kan kansa dan lubinta amma dan kun zuwa za ku gaggaisa za ku yi za ku yi duk lafiya ne shi ma haka yake yi kuma kuma duk sauran kafin ya bari ana yi illa iyaka dai akwai irin gyaran da ba zai iya kawo shi ɗaya ba kuma kasancewar shi ya zama program na bilhati akwai abubuwan da ya zo da shi amma musuncin da yake shi ba musuncin irin namu nan ne ba wanda za mu ce koyarwar Qur'ani da Sunna so da haka abin da yasa ina masu wadancan masu masu kafir Muhammad sallallahu alaihi ne ilzami in kun kafirta shi ya mai aula kafirta shi ma dan dogan shi ma Muhammad bin Salman tabbas wani abin da yake yi a na wato gayyato kasu kusan yana da wani a ru'ya mustaqbaliya ne wai mishin da yake sun cita ce sauran shekara biyar a cika a dangane cewa dole wai saudiya ta zama ta yi diversify a economy ta an samu kaza an samu kaza shi yanzu a ci a cinye a duniya kawai shi yanzu abin da ya dame shi kenan sai haka sai ya koma duk wasu ƴan mata yanzu masu ɗan abubuwa aka ɗan ba su yanci su ta tsiyatakun su suna zuwa gidan kwallo da gidan raye da yi ƴan rasilin haka suna bukata a ba su world cup su zo su yi hostin world cup an ce wai amma ana ta da ana da damuwa akan saudiya saboda dokokin da suke ɗauka na addini human rights suke faɗa ba su cewa addini amma suna magana addini wannan shine maganar gaskiya a zo da kaji waɗannan dokokin haka da ana ta dan sarka su ana gaito yan kwallo amma su muhimmanci yan rawa yan rasulun duk dokokin musulunci na tabiya ta canzawa wannan abin da shi yayi wannan gaya abin da aka kira shi ne fasiki ba ba kafiri bane shi saboda zaka ga kamar ya sa doka amma kuma ai yana yin sallah yana yin kaza yana yin kaza yana kuma tabbatar da ba ma shi ke kula da harkar zuwa hajji ba to inda bai daba da zai zai ce a zuwa ita hajji ya zama kafirin da ganga so da haka shi wannan in mutum ya kasance wani abu ne yake ka iya kiran shi ko sabon Allah ko kafirci amma kuma na aiki yake yi ba na zuciya ba to ba kuma an same shi yana yin wasu lokacin musulunci shi ma to ba ka zuwa kashe shi ne a cikin zuciyarsa sai ka da hujja yanzu me da me za mu mishi hukunci abin da ke aiki yake da sako aiki yake da zalunci da ta'addanci amma yana shi na cikin zuciyarsa ko a cikin zuciyarsa yana ganin cewa shi azzalimi ne in yana ganin cewa shi azzalimi ne shikenan yana nan da musuluncin sa ko kuma ya halatta ta kuma shine hukuncin zai da kuke so zai biyo baya shi kuma na iradan shi ne ba a same ta ba to saboda haka inda yanzu ya zama kufrul amali ba ba kufrul itiqadi ba kuma musamman ma akwai shubha da yake sabansa akwai shubha ta habara da tamaddu wannan modality yan modality wani wata mazhaba ce da larabawa sun damu da su sosai kokarin shugaban larabawa ta da wannan mazhabar modality na cewa idan ana son wato gari ya zama an ci an cinye an zama kaza an zama kaza dan haka sai an yi da turawa ke so waɗannan abubuwa da suke sai duk wasu abubuwa na modality zuwa da haka za su iya ɗaukar wasu hadisai ma da su ayoyi duk su inkari wasu daga ciki ba duka ba to kaga wannan ba duka ba suke yi ba kuma sun yarda da wato delegated authority na manzon Allah cewa dai shi ne mazala shi aka aiko kuma in an bi ra'ayinsa an bi maganarsa shi za a wanye lafiya haka wannan bai zama kafiri ba saboda haka wato ka ɗauki wani mutum guda ɗaya ko da aikin kafirci ne ka ɗauki wani mutum guda ɗaya ka nuna ka ce shi ya zama kafiri in dai da aiki ne ba da wani abu da yake cikin zuciyarsa ba da aiki na ce da aiki to wannan yana da wahala ka iya nuna mutum ɗaya ka ce ya zama kafiri sai idan sharɗai sun cika sharɗan ilimi hujja duk wasu abubuwa sun cika ka tabbatar ko kuma shi da kansa ya fito ya faɗa abin da ke rubuce sai ce kai kun gani kan bata muku lokaci ni wannan addini naku ni gaskiya ba dauke shi ba to kaga shi ya faɗa da kansa dan haka ba za ka zo ka ce ba shi ne zuciyarsa ba shi ya faɗa saboda haka takfir muayyan wani yana da yawa malamai ijtihadi yana wato takfir muayyan da aikin sa ka ayyana wani mutum da ka ce kafiri ne da aikin sa wannan yana buƙatan sai kaga wasu abubuwa da ya gudana a aikinsa shi in ka ga lalle a cikin aikin nasa yayi wani aikin da ba zai yi musulmi irin wani aikin ba ka ce kafiri ne to kai yanzu da ka tabbatar cewa shi kafiri ne ba dai yake da ni kuma da malamin da shi bai tabbatar ba da shi bai gani ba saboda haka anan ne zaka ji a cewa shi a takfir din wani lokaci ka zama ijtihadi ba ana magana ijtihadi mutum ya zo yayi kuma i'tiqadi ka ce ijtihadi ba ba magana ijtihadi a wurin da kwata a'a mutum ne yayi aiki na kafirci wannan aikin tabbas kafirci ne to amma sai zama akwai uzuri bai sani ba wannan uzuri kuma uzuri ba jahilci ana ba uzuri ne a ya ya sha wani abu ne na maye ko na abu rudewa yayi ya faɗa wata magana wanda ba kamar wannan wannan wato wannan balaraban kauyen da taguwar shi ta bace saboda tsabar farin ciki da ya rude sai ce ya ubangiji ni ne ubangijin ka kai ne ka kai ne bawa kaga wannan wani kafirci ne amma kuma kamar wanda misali tsawon tsabar tsoro ya zo ya ce wato a nike shi a kone shi haka wannan saboda ba wai wannan kafirci ne nuna wa ubangiji zato kafirci ne amma mai jawo wannan wannan shubhar so haka in ka wani ya zama ya zama kafiri da aikin sa to kana bukatar sai ka ga waɗannan alamomi sun tabbata tukuna wanda da zaran ka gani zaka ci to alaman zuciya a tambaye aiki da fuska to sai ka ce ya zama kafiri to kuma idan kai ne wani abin ya bayyana maka sauran wani malami abin bai bayyana masa ba kai kana dama ka ce kai a isha da kai abubuwa da kaza da kaza sun bayyana maka cewa kafiri shi kuma wanda bai ga wannan ba kanka da abu ka ce yanzu ne kafirta wanda yake kafiri ba a shi bai gani bane shi yanzu shi ma na bar dan kawo misalai dan ya ku zo da in ba kawo misalai ba za a gane ba yanzu kamar misali akwai abin da za ka ga malamai malamai sun yi sabani tsakaninsu lokacin Saddam musulmi ne kuma musulmi ba lokacin saddam an yi saɓani a kan wato musuluncinsa saboda ya je ya je yawon ya karbi wato wannan aƙida ta alba'afiya alba'afu da shitiraki aƙida ta ba'afiya wani aƙida ce ta gurguzu asalin wani wanda wanda ya fara kawo ta wani ɗan mutum da ya kasan ɗan ƙasar siriya ana kiran shi michel michel michel aflak michel aflak an haife shi 1910 ya rasu 1980 wani abu na jin ko 1989 haka ya rasu sunan shi Michel Aflaq shi ya fara kawowa shi abin da yake faɗa shine wato a gina addini akan kawai ki a gina wato ƙasa akan kishin ƙasa kauniya mu ma har shi wani abu shine dinga sabo mu a shekarun baya za ku ji duk masu waƙoƙin mu shine kishin kaza kishin kaza kishin kaza kishin kaza nationalism and patriotism haka ya zama abin ganin sai yanzu wani abin ya shuɗe baki da ya ma zama evil a wajen bishiyayin da shuyawa yanzu yanzu ka zo ka ce kai za ka ringa abubuwa kishin ƙasa za su ce wannan mugu ne ku raba mu da shi amma ka ga da can a shekarun bayan kishin ƙasa wani abu ne ake so to shi wannan shi michel aflak aflak ɗin nan shi abin ya zo da wani addini ne na gurguzu alishirakiya to amma sai ce a gina abubuwa akan alƙauniya da almaniya da nabduddi ya ce a gina shi akan cewa wato babu addini ba a daina ba kawo wani addini ya zama shi ke hukunci a rayuwar mutane ya ce kuma a daina a gina shi akan kishin ƙasa kawai kishi sannan kuma in an ga wasu koyarwa addini da abu a samu sannan a rikito su har ɗaya daga cikin mawaƙa su yana cewa amantu bil ba'thi rabban la sharika lahu ji amantu bil ba'thi rabban la sharika lahu wai nan imani da wannan hakika ta ba'thiyya babu abokin tarayya da shi haji ba la sharika lahu yace wa bil arabati dinan ma lahu thalib na kuma yadda wai larabci shine wai addini da bai da nabi da ba kishin wato kusan lokacin da turkawa ke mulki a lokacin ana ta rigingimu da su sai aka komai da shi kaumiya da kuma larabci arabisin din nan naka ga larabci larabci kawai da ka waɗanda sun kwace maka kalibanci kaza kaza ka dinga rigima ah so shi kamar shi wannan na Syria Bashar al-Assad wannan addinin sa kenan bal shi abin nashi ma ya tsanani shi daga bayan wanda ya kama kurku cewa ke yi wane ne abin abotan ka yace Bashar wane ne kaza kaza Bashar wane ne ba ku taba gani ba abin da suke a kurkuku za su sa yaro karami su sa shi a ruwa suna bushe azaba sai ya yarda cewa wane ne wane ne abin bautanka waye la ilahun ka kai bashar waye kaza bashar haka zai ta faɗa to wannan aqida su kenan to Saddam Hussein da yazo ya karɓi wannan aqida ya karba lokacin ko lokacin ne to Saddam Hussein da yazo ya karɓi wannan aqida sai malamai suka sabani da yawa daga cikin malamai wanda suke karkashin Sheikh bin Baz yace kafiri ne Saddam Hussein kafiri ne aje saboda ya yi imani da ba'diyyar nan kafiri ne lokacin ma yana zalunci akan Kuwait aka ce aje a yake shi shi a lokacin har ma aka zo aka nemi tawato za a iya zuwa aje a nemi hukuncin dan shi ba Sudan Saddam a lokacin Turawa sun ga sun gina shi sun bashi makamai haka ba a lokacin da in ya ce in Larabawa duka suka mutu taron dangi yadda ga Isra'ila ne yanzu da za a mutu taron dangi ba ba za a iya da ita ba to haka a lokacin Saddam ba mai iyawa da shi kace ya za a yi suka ce to aje za a iya neman taimakon Turawa a cire shi suka ce za a iya zuwa ko da wasan musulmi da in ana ganin azalimi da shi ba yadda za a yi ce a dana zalunci sai ta hanyar wanda cin azalima su ma to hada su fadiri ya zalunci ɗayan fadirin shi ma babban azalimi ya zalunci karamin azalima sai ma kuma suka sai suka ƙara cewa kuma dawa wasu a wajen su ma kafiri a shekul albani ke cewa a'a su shekul albani da yake yana rayuwa da ire-iren waɗannan mutane a siriya a lokacin suke cewa a'a kar ku ce kafiri ina son wai ku ga kaga aiki ne ya aikata shine ake ganin cewa kafiri ne kuma kafiri ba su suna cewa kafiri saboda da aqidan abin da suke faɗa shine babu wani ubangiji sai ba iya haka suke faɗa kuma ya riga shan ta cewa shi ya karɓi wannan iya ta ba iya da shi shekwa bari cewa a akwai wanda suka zo suka karɓi wannan abin da ya ja sa suka shiga ciki saboda su bila mafiyan bukatan duniyar su amma shi bai yarda cewa wannan aqidar ita ce ta gaskiya ba ka biya shi dan zalunci an fahimci da abin yake yanzu haka da bukadiya kafirci ne amma akwai wanda ya shiga da bukadiya me yake nema kudi yake nema ba wala ba kudi ne tsaba ya ga ya yi taya ne ya ga ya ga zai talauce ce bai shiga kaga wanda bai rayu a irin wannan kasashe ba su malaman mulaka in ba su rayu a irin irin irin waɗannan ba ba za su sani ba salaf shi albani shi ko ya rayu da ire-iren su a Syria yace a zai iya zama ya shiga ne saboda zaluncinsa da kuma a bashi kuɗi a bashi makamai ya zama shi ne babba turawa na ji da shi saboda haka to wannan sai da ku ce mishi kufrun amali ba kufrun itiqadi ba sai yayin da yazo yayi wani aiki da mutsaya mu da shi sosai sai yayin da yazo yayi wani aiki da ya zama wato ya kafirta to da yawa wasu sun ka kawo su a cikin suka ce daga baya gaskiya suna ganin ya kafirta a lokacin akwai sa aka ce da yayi manya ba ina son in shiga ciki bane amma ina son je a san cewa ana iya samun ijtihadi kun ga wajen kafuta shi kafuta shi sai malami suka sabani shek ba suna gani ya kafuta dan kun dan shakar su cika wasu duk abin da ake aiki ne ya jawo kafircin to kana zaka iya samun ijtihadi guda biyu na malamai shafafa sabanin kufurin itikadi a kuma ko da ma yanzu muke kafirin ne to lokacin da aka kama shi a lokacin babu abin da muka je na yi sai kalmomi na shahada so muna sa rai wannan ya zama inda sai ma yayi ma ubangiji gaigayi ne da ya gaire ya shiga hannu to sai ya tuba an kuma samu ire-iren wannan da dama akwai arrazi na mun taba kawo magana sa a wurin nan arrazi ya yana kace shi ya taba halatta ma sihiri je sihiri ya halatta ku je ta yi kawai kuma a ji akwai ya ma rubuta ma rubutu akan sihiri da shi a shi ne shekul sami ta miyaki cewa kafirci ne ridda ce wannan ya ce amma kuma shi an raji ga wanda ya san yanayin wato ɗabi'ansa ya saba wani lokaci ya kafirci ya riddan ana nan kuma sai ka gani kuma ya zaƙe ya zaƙe zuwa ya yi wani abu mai kama da tuba ya zo ya ƙara jaddada kalmar shahadarsa saraka irin waɗannan mutane ba ka iya kai tsaye kacin kafirai ne an fahimci da abubuwan suke yake cewa wa hadhihi rajatun an al-islam bi ittifaq al-muslimina wa in kana qad yakunu taba minhu wa ada ila al-islam da iya zuwa lokaci kaga mutum ya dawo ya tuba ya kuma shiga cikin musulunci yana magana akan arrazi banda wannan akwai akwai wannan na ba muka ce shi wannan bashar al-asad shi wannan ba a magana zama shi shi kansa shi kansa ya ma gina kansa amma zai abu bautar to kaga wannan wani wani wani uzi zaka masa sannan kuma daga cikin addinin da yake shi dan alawaki alawiyun alawayat faransa ne suka samu su alawayat ba wai dan karami ba ne dan batsuniya ne su a wajen su ma alim ma Allah ne eh su wadannan kaga ba wannan kai tsaye za mu zama kafirai ba sa bukatar wani wani dogon jawabi banda shi wanda malamai da aka zo aka ta wato ta tabarin cewa musulmi ne ko musulmi ba akwai al-qazzafi eh wannan dole a rika faɗa waɗannan saboda wato abubuwan fa yanzu ana rikicewa ba komai sa yanzu dole muka daina kawai jan mai wani mu jawo kawai jama'a wanda ya gane ya gane ba saboda a yanzu ko a wannan rigimar da ake tsakanin Iran da Isra'ila ana ci samun dan rashin fahimta abubuwa wasu na faɗan su ba daidai ba to dole waɗannan sunaye ku lokacin sunaye muna faɗa kar ku zama da waɗannan Saddam sanda yake da rigimar sana'i da musulunci ne ba da musulunci ke ba eh yana yi ne lokacin da ita shi abun nashi rigimar nasa lokacin ya riga ka iyaka turawa kuma ka ci haka suka mai asar arfar shi ma da aka je aka ce to shi kai yanzu baka iya zuwa da ɗan abin da ka saba yi nan ba kai yanzu an daina yayanka suka aika shi sadaƙin ba da aka daina yayin shi suka aika shi to shi ma kazzafi shi kazzafi gaskiya shi yana da abubuwa ne da yawa kazzafi kusan daga cikin shi ne babban matsalansa da yasa da yawa wasu daga cikin malamai suka kafuta shi shi ɗan tatsi ne nan ba ɗaya in kana neman ɗan tatsi ne sosai shi kawai zai iya kama wasu dokokin addinin musulunci ya da musu dariya yace shi kawai ai kawai kuna bata maka lokaci shi Qur'ani kawai ba ba ruwan shi da da sunna wanda in ka da sunna babu ne to amma ka ce hujjan ta tabbata a kansa shi ake magana yanzu ta tabbata shi babu shi ha babu wani abu to wannan ya sanya wasu malamai suka istihadi wasu suka ce kafiri wasu suka ce ba kafiri bane abin da yawa banda shi akwai magana lokacin da yazo ya ce a dan me za a riga zuwa ana hana ba yahuda da nasara tawafi ta kadari ne fa da wazi ba wai wai dan me za a nace babu inda aka ce wai za a hana su ai wai wai ka'aba na kowa da kowa ne dan me za ya dan gargima fa wajen ali to zama wani tunan saboda ko shi su aka wani amma kawance haka za ku tuna ya faɗi wannan magana cewa wato shi dan me za a ce za a yi kaza sannan da ya tashi ya da abubuwa da yawa da ya tashi dan fasikanci kawai sai ya sanya mata su ce zama godiga ɗinsa kaga wannan ya fasikanci ga wanda suke sun san Kano a wani lokaci lokacin da ya zo ban sani ba dai lokacin da ya zo ya rinka raba wannan green book yana ji an ce an fasa shi a samari ina muna ba da shi a library library mai gina akwai shi a lokacin a aka ce ya rika ce ba hausawa ma su ma larabawa ne an ce aka yi ce saboda haka a lokacin ban sani ba da ya zo da wannan escort din nasa ya zo mata amma dai haka yake tabbas da su ya zo ko to alhamdulillah kaga kaga an shaida da su ya zo da su ya zo sannan kuma da ya tashi da ya tashi sai sai zo da ya wani abu da ya dan ba musulmai wani sha'awa shi ya ce shi tun da yanzu ya je ya ga waɗannan januwari february waye waye waye duk wato na wato watanni na arna kuma sunayen wato ababen watan su ne duk sai ya canza musu sunaye to amma da ya tashi shi shi ma zai yi taqyimul wannan shine yake taqyimul jabahiri da ya tashi zai yi at-taqyim al-hijri sai ce shi ba zai dauka daga hijira ba daga kawai lokacin mutum maza da hijira wannan ko da zaka ce wai akwai kamar ijtihadi saboda Umar ya fara yi amma sahabbai sun yi ijma'i ya zama sunnan mu wani ka abu mu kuma hijira yana da alaka da addini wani mutuwa ka zaka jawo ko jama'a su raye su tsama wasu a wani ciwon ne zuciyar su a kuma ana bautan kaburbura ana shirka ana waye ana kaza ana kaza da dai sauran abubuwa da yawa amma dalil babban abin da yasa jama'a suka rabu malamai musulmi ko musulmi shine inkarin sunna ba yi shi da daɗi a bakinsa in ka ga ya ɗauki wata sunna ta manzo Allah ya inkarin ta. Ta ba ko a cikin malamai akwai wasu da za ga za ga suna inkarin sunna ɗaya biyu. Shi wani ma ka yi cewa kafiri ne alhali za ka ga cewa mishi yana yin sallah ko ya yi. Ai ba barin addini suke yi baki da bai na sallah. Yana azumin sa yana kaza yana kaza. To wannan din misalai ne da za ka kawo wanda za ka sa ka fahimci cewa duk abin da ke aiki ne kafircin saboda aiki ne to ana bukatar su sharɗai sun cika wannan kuma cikan sharɗan yana iya bayyana wani malami wani malami bai bayyana masa ba ni da ya bayyana mun zan ce wannan wani kafiri ne shi wanda bai bayyana masa ba zai ce a shi yana ganin da dan sauransa wanda kuma idan aka yi ba za ka ce akwai tufa akwai wani ba an fahimci yadda abubuwan suke mu ba a nan mun gana ma mun ba a wannan a Najeriya za mu kawo misalan dan dai a gane ne eh kwarai kuwa ai dole a rika kawo misalai abubuwa suna rikicewa yanzu ko ba haka ba abubuwa suna rikicewa lokacin za a shari'a shari'a me a ce su wasu su faɗa ba maganganu na na ridda sosai to amma baka da dama ka lokaci wannan riddan yayi saboda jahilin kalin musu jahilai ne ko shubha ce ko jahilci ko ba su kanta addini ba baka da dama ka ce wannan shi kafiri ne sai yau da sharɗai sun cika sai an je an mushi izala shi ma a wurin sai an mushi iqamatul ibid hujja shi ma sai an masa izalatu shubha wa iqamatul hujja sai an masa wannan in ba haka wai yana da imanin sa musulmi ne mai sako haka wanda yazo misali yazo ya ya ta manganin banza da wuki akan akan sauro yana tambayar hikimar ubangiji wannan magana ce ta fita daga musulunci kwarai da gaske kuma magana ce ta banza za ka zo za a yi magana ce magana ce ta banza wanda ya faɗa kuma shi ma mutum banza ne ya ya kawo harshe kan Allah ta'ala da manzansa amma aka zo wannan shi dole a bashi uzuri a ce yanzu shi abin da yayi ai aiki ne na kafirci haka ne a zuciyarsa ko ko tsabar jahilci ne yasa ya faɗa haka an fahimci da abubuwan suke ai dole a rika faɗa waɗannan abubuwan in mutum in mutum da yayi wallahi za mu fito mu ce da dangi ba wani wanda ake muke wani shayi addini ya haɗa mu da shi kawai ba wani abu ba don haka ka bar addinin babu abin da haɗa mu da kai ka je can ka ce wani uzurin gaban ka mutum wani nan haka zalika mutum ya zo ya dinga isgilanci mu gemu mu igila wando ko wani abu wannan duk wata rashin hankali ne ba ɗan gani ba amma kana wataƙila wasu ne suka ɓata muci rai wasu ɓata gari ya ba su kwangila da suna addini sun cinye sun ya ga wallansu a wasu abubuwa da suka yi ba daidai ba sar kaga ashe shi ba yana ma Allah da manzansa bane yana yi ma waɗannan wanda yake ganin sun ci amanarsa ne kaga ko ya da dan uzuri tunda yanzu su ya raina ba Allah ya raina ba in yace ya raina Allah ne yake cewa wato yake wato isgilanci daga wando ko gemu wallahi ya fi musulunci in dai a zuciyarsa yana ganin cewa ya raina dokan Allah ta'ala da yake faɗa haka wallahi ya fita amma in ya rika ganin cewa saboda wata shubha ce da ta shigo masa ko yana ganin kila gemun ma wani ya ce masa ma ba dole bane kawai al'ada ce digila wannan ma ba inda yazo a hadisi ko kuma a shi haucinsa kawai yana yi ne huce haucinsa kan wani malami daya wanda ya bashi amana kwan gida ya ci amana yanzu ka ga yanzu wannan shi ne shi ya je jiyo magana fa wannan fa za mu kawo maganar za mu ce wani magana da banza yi kuma shi ma ɗin in ta kama za mu kira shi mutum mutum banza ku kula da waɗannan waɗannan maganganu haka usulul qur'ani yake da da mutane suke kira maza suke faɗa maza da kira daga baya ya Allah ta'ala ce musu innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun ba ba su da hankali saboda haka shi ma haka za mu ce ba shi da hankali in ya faɗa wannan magana amma ya kafirta ba da sanin imaninsa ai mun shiga ta ma da muka ce da sanin imani da wato cewa musulmi kuma musulmi wannan doka ce ta Allah baka da dama ka ce wannan ba musulmi bane sai akwai hujja tabbas amma a cikin sunan duk da kuke ganin su ba wanda ake shakka wallahi muka tabbatar ya da musulunci kai tsaye mun ga mun ya mun da muka Allah shi ma kashi ya yi shi daraja a wajen mu kwarai da gaske ina ganin insha Allah za mu tsaya nan za mu tashi wa man yakfur bi tagut wa yu'min billah wannan duk mun yi magana wajen irada yuriduna an yatahakamu ila tagut ana mutum na zama kafiri ne yayin da akwai al-irada al-qalbiyya at-thabita ba ka ganin wani dan yayi wani zunubi a aikace wanda zunubin nan zai iya sa mutum ta musulunci amma amma kuma a cikin zuciyarsa akwai alamun cewa yana da sauran wasu bangarori na imani sai ka ce wannan kufrun ne amali ba yi takaji ba da sauran imani amma ya fito shirin ta cewa shi kun ga mu ba ruwa na kaza kaza kaza to in ka shi da ka fice kankan sai ka mishi kunci da abin da ya maka saukunci insha Allah ta'ala anan zamu dakata abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وصل آه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي يا أبو اليوم كاتم تعالى يمدنكم.